وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan wa gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a wannan lokaci na gabatar da amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah muna muwafaka yau gashi muna ladi 26 ga wata na Zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da 16 ga watan takwas shekara 2020 daidai Allah mana mafaka yan wa kamar da aka saba kira za a yi kira wannan lambobi kamar haka za a kira lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kinan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 allah mana mafaka na su ne lambobi da za a kira kuma na fatar masu kira sai kokarin kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum na'am alhamdulillah alhamdulillah dala muna tambaya da rama ha
muna da tambaya ne rama ta bismillah
kamar ana sallah a zuwa
ha kamar yin ana sallah a zuwa rama eh sai yin liman alwala shi ta wawari eh to in zai wuta ya zai ma na baya
to shikenan ga to idan kenan ana sallah sai a rolar liman ta warware kenan ya zai yi shi liman kyan assalamu alaikum na'am
an ashaya lafiya alhamdulillah
na ƙoƙari.
alhamdulillah
Malam ina tambaya.
ta bismillah alisa na sani Amin Allah. To akwai asamoyi haka da ake rubutu wani wimar ha haka. Akwai wani asamoyi da ake na wani a rubuta wimar eh ta sallar mata haka kuma akwai wata asa wata lunesta wani menene kama wai suna yin sallah.
Eh, suna an kaman wimar a sa wimar a rubuce komi Sai a san wacce take zauwa da rubutu na wimar haka akwai rubutu.
eh eh kuma kamar su riguna haka an sa wani unicef wani sarbis dai ma'aikatu haka suna yin sallah ka- ri- kayan
to na gane
aha to assalamu alaikum
alaikum salam na rama ta cira lalo
da wani tambaya to bismillah ana sana sani
eh kamar eh, ango mun za a raka shi ana ce a je a mashi wanka
ango wanka ango
wankan ango ne kamar eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wankan nan in ya yi kuma wata addu'a ce ake karanta to na shi eh kuma muna son a yi kokari a fassare mana kabbara Allah
assalamu alaikum na'am alaikum na kwana lalo
wasu lafiya alhamdulillah
an bi haske nake kamar lafazin asibisar astaghfirullah alazim ne ko astaghfirullah wa atubu ilayhi ne ko alaykan
to
kuma ina tambayar kamar mace in za ta yi lalle sai sai alwala lokacin sallah ne tana iya yin sallah da lallan a jikin ta ko kwa eh to bismillah to assalamu alaikum na'am ma'ana ta ce alhamdulillah
mashallah wai tambaya ce nake yi.
eh kamar yara suka samu grade eh yana da kyau mutum ya kirayi walima a yi ya halatta ko kuma bai halatta ba
to wajen so ya halatta
to bismillah bismillah assalamu alaikum na'am
an sake yawa mana la la alhamdulillah
Nan Allah ya jin daɗin kina wannan ainihin.
to Allah taimake mu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam muna nan ana mu na'am
muna son a yi kokari fassare mana kabbara Allahu akbar da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd
tanaji
eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum malam.
wa alaikum assalam wa rahmatullah An tashi lafiya.
alhamdulillah Malam tambaya ce gare mu.
na'am
To malam kamar ɗa da uba ne haka suna tafiya a mota eh
sai suka yi aksidan.
eh Shi uban a nan a take sai ya mutu.
eh
Shi kuma ɗan sai ya shiga kamar koma.
eh Yana likita ya samu wajen kusan wata guda bisan ba inda kanshi yake.
eh kuma bayan shi haka sai dan shi ma sai ya mutu eh
kuma da dan ya mutu shi kuma yana da iyali eh kuma sai waɗancan na kamar yan uwan uban eh kakan kenan ainihi ni mijina ne kenan shi ne ya ta wai shi dan ya mutu ya wai tare suka mutu da uban bai da ɗa to naji shi kuma alhalin yana rataye lokacin nan yana irjan na gane yawwa rasa
assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mana na kwana?
alhamdulillah Mana mun da tambayar Allah.
na'am Mana kamar mu wanda da mu shiga jaraba kamar gobe. To eh kuma yanzu kamar da marece asar kamar yanzu ya ne da wajen sallar lafiya.
kare nawa ake shiga nawa ake hutawa
Ƙarfe uku da ƙarfe uku ake shiga.
A hoto nawa?
Ina ta soji jutar.
A hoto nawa? a huto a huto nawa Ƙarfe shida. Ƙarfe shida.
ake hutawa Eh.
to na gane ah, to to eh wannan ina ga a- yan wa a hakuri a yi hakuri har mu kare eh da harko iya maganar cewa mai tambayar harko idan ana sallah alwallan liman sai ta warware ya zai yi to wannan abin da zai yi kamar da akwai cikin sunan abi dawud ruwa ta tabbata kan cewa zai rike hancin shi kamar yana mai haɓo kamar hab- kamar haɓo ne yake in ya rike hancin shi ba wani magana sai ya lalamo wani ya kama wani ba shi ba ma ya iya dibawa ya janyo guda ya sa a cikin mamuhi janyo guda ya sa shi a wajen shi shi sai huta kamar ya iya haɓo ne ko haɓa ne ko ba- kuma ba haɓa- haɓan mana dai haka aka tsara kuma da ruhun asiri ba san me liman bai yi. wannan haka ake sai magana ta eh, atamfa anwa duka an gadi ba abubuwa bayan sawa duka akwai sunan kamfanin sauransu gaskiya abinda mutum mutum ba mu iya halitta ko mu haramta ba nasin da zai dake da shi zan iya zan iya kaman kaman ce haramu ne da an sa sunan wata kungiya ko an sa sunan wani abu daban matuka wannan abin in zama to talla wani addini ne wannan shine za a ce kaman ka talla shi ne amma sunan dan sunan wani kamfani da aka sa wata kungiya da aka sa sunan wannan daban ne da maganar sallah in dai suna ne wannan rubutun bana iya sanin nasin zai ci haramu ne sai a tafi wannan wallahi alam sai mai magana na wankan ango manzan sallallahu ya yi shi kuma wata addu'a ake to ya wannan gani abu ne sanan ne wankan ango al'ada ce dan yana ga ƙasashen duniya an ba na wancan mu ma ai ba akwai na ba ake shi a duniya kin ma wasu musan ma da shi ba al'ada ce ta mata nan hama ce bai wanka ba ko ya wanka shi bai da asali da addini kuma wuri da yawa ma abin da yanda ake in nashi ya saba ma addini dan ganin asalin da muka san ana yin shi dai za a zo a tube mutum namiji kato da shi a tube shi ana sha mishi lalle kuma har da abokan wasa yan mata da maza ana mai abin da aka sani na al'ada ta wankan ango na hakika kaga wannan wata al'ada ce ta saba musulunci ma za a tube ango daga shi ma sai silib na ga sun da abin da magani ne muna rabana sanan ne abin da yake kaga wannan wata al'ada ce ta ta jahiliya ga mata musulunci a bar wannan al'ada gaskiyar magana wannan koda ana hudi ne misali wanka ango ina ga yanzu wurare da yawa ana dan gyara abin da to sunan wanka angon kun da zo a ci abinci ne a watsi wannan wannan an ci abinci da aka ce wallahi bane ba amma a ce za mu ji wani wanka na musamman ko sa kaida wani sai ya wanka babu wannan abun a cikin addini balle a ce ga adda da ake ta wanka ango wallahu a'lam sai magana cewa astaghfirullah astaghfirullah alazim ne ko astaghfirullah wa tubu ilai duka astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim ko azima ne an fata an za a yi astaghfirullah alazim lafazin astaghfar ne astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi shi ma astaghfar ce duka ko rabbi ghafirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim duk wannan haka ne illa ba ta astaghfirullah ba ta hi astaghfirullah ne ko a tsaya astaghfirullah amma an za a yi wasali astaghfirullah ne ba astaghfirullah bane ba kuma akwai rabbi ghafirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim nan ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zama guda yana wani kafa ɗari kurin a zama guda yi ta kurin rabbi gafirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim duka da wani lafazin da ka ambata ko aka ambata lafazi ne na yin neman gafara Allah subhanahu wataala sai magana ta yi arwalla ta yi lalle za ta iya sallah da lalle to lalle ne bayana ke wace ka rukunin ki an lalle ba na dasa bane ba wani na ado na mata kenan bai hana in dai da arwalla a yi sallah da lalle a jiki ba lahi bane ne sai maganar walima ta birebe shi abinda shari'a ta kiya mai da wani abu da a ce ga walima ta birebe ko ta bak amma mutum da wani abu wurin ciki zai same shi bakki ne birebe ne haka ta kama kurin yi wani jin daɗin je walima ma'ana aka ci abinci wannan cewa ba da kusa kan ka'ida ba ba ce haramu ne kan wani wurin ciki zai samu amma kai zama kamar ka'ida ce na kudin haka birebe da walima ta musamman wannan kun a ci abinci haka nan donin wurin ciki zai same ka kayi haka ba a ce haramun ne amma ɗaukar abin akan ka'ida na haka walima ta musamman da aka tsara ta birebe shine bai dace ko ko da su suke yin shi yaran a zo a je a yi wata raye-raye da ake na bubukuwa da ake wannan shine bai halitta ba wallahu alam sai magana ta me ma'anar sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wanda yake yaban shi Allah ya ji mai yaban shi ma'ana sami Allah liman hamid Allah ya ji duk mai yaban shi dan akwai dan ka kissar al'amarin eh Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo masallaci ya makara ya zo ya samu ruku'i kayan tasawa daga ruku'i sai ya ce alhamdulillah shi na nafsal annabi kin Allah sanar da shi sai tashi da sami Allah liman hamid da Allah ya ji mai yaban shi haka da kissa ta kawo magana shi daga ma'ana shi kuma sunna ce tashi daga ruku'i ayi sami Allah liman hamida amma me yake ce rabbana wa lakal hamd kuma ma'ana Allahu akbar Allah shine mai girma lokacin da mutum zai salla ya huskanta alqibla na niyya wata salla lokaci ga na musan aka yi da mishi zai zai ce Allahu akbar kaga yanzu kenan ya sa Allah shine mai girma akan komai kenan duk wani abu daban ka bar shi na duniya kuma ka huskanci Allah subhanahu wataala Allah shine mai girma akan komai kenan an sama aka sa girman Allah a ranka kana gaban Allah kana ibada kana ibada shine ma'ana kalmar Allahu akbar wannan shine naga eh wannan he magana ta da uba da da aka yi accident sai uban atake ya mutu sai da ya jiya ya cikin koma ya cikin suma za mu ce bai halko ba sai bayan ya kwana biyu ya rasu to wannan al'amari illa ina ga suna son kun su zalunci ne rashin tsoron Allah da rashin tana shi ma yanda wancan ya mutu kai kaka ma kai wani wani abu ma kai da ɗanka ne ma ya mutu kai ma kana hanya wannan zalunci ne ake so a yi na magana hana wannan ɗa na baya gado saboda ko da awa minti biyar aka samu shaida an yi haɗari mutum biyu ɗa da uba daidai da minti biyar aka sami shaida uban ya fara mutuwa daga baya dan atake mutu bayan uban wannan da zai ci gado ba magana ba an ji rikita ko atake in dai an tabbatar da uban Allah dauki ran uban aka kuma daga baya dan minti da minti biyu daga baya dan shi ma sai mutu to anan dole wannan da zai gadan uban inda ake cewa bisu gadan juna bai gado in suka mutu ko misali an yi accident an yi suka sukun duka a mace haka muka zo gun gasu duka mace wannan bum tun ba san muhara mutuwa a nan ne aka cewa wannan ɗabe gadon uban uban bai gadon shi kenan wannan amma a irin wannan tawadi ha an ɗauko mutum ha an je likita ha an yi jiya to wallah babu wata shubha in ta ga za zalunci ta gwamnati ta karan su din da ba wata shari'a za ta ba su gaskiya ba wani alƙali zai ba su gaskiya ya ce wani ɗan bai gado kuma zalunci ne gaskiyar magana za a yi kuma su yi tsoron Allah na maganar abin duniya ne shi ma mai shin ya mutu ya bari kuma kai kaka ma kai da ka kusa karewa ma kaga nema hana jikan ka jikokin ka gado kun dan san san rai wannan sai bai halitta wannan da iya da gada uban shi dole a tsaya a ba wannan da da ya mutu daga baya a ware gadon shi shi kuma a ba da ya shi gadon shi wannan shine gaskiyar magana sabanin haka zalunci ne za a yi gaskiyar magana musu yi tsoron Allah assalamu alaikum alaikum salam
na'am lafiya alhamdulillah Allah malam wata confusion ta gaya confusion ta gaya mu ana mu fada wata garama ce muke
ina jin ka wai kamar tsakanin ma'aurata eh
akwai kai abin da zaka ma matarka eh in kuka rabu armi ya haramta tsakanin ku ko ku akwai ta abin da zaka ma tsakanin ku in kuka rabu armi ya haramta tsakanin ku duk kaga wani abu ko ta ga wani abu shi kanka wanda dole armi ba armi tsakanin ku in ku rabu
kan ta ga wani abu
kamar ko ka ga wani abu ko ka ji wani abu a kanta ko ba ka ji wani abu kan sanar ba kanka idan ko da bu a rami da da tsakanin ku
to na gane na gane to a takaice na ga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wannan yana ga shi assalamu alaikum na'am la hello
malam wai na hukuncin kudin da ya hukunci ya musa wani hukunci mene
ya hukunci kudin da suke amsa wani haram wani hukunci sai bana gane abin shi
alo bana jin ka
wai hukuncin kudin da ya hukunci ya amsa wani haram wani hukunci
to na gane bismillah na sai wa mai magana cewa shiga wurin eh, lokacin shiga a yanzu za a yi jarrabawa kare uku a hoto kare shidda ta yanwa masa'ala ta irin wannan darura tunda yanzu rana tana kai wajen shidda da minti hamsin kenan za ka iya hutawa daga kalas ka samu sallah don ya tabbata ko da raka'a ɗaya ka samu ta biran ta fada balle kan da ruwan sallah ka samu ka samu lokaci balle kuma wajen minti hamsin kenan za ka iya hukumar shigar da wallaka daga an mutu kai sallah wannan kana iya haka nan in kuma ya kai dan akwai wuraren da misali ka ɗauka misali zuwa misali wajen gegiman nan wajen dai gabaskin nan zai yi ranar tawada to inda kake tabbatar da ranar tawada kan wannan daruwa iya cikin uzuri da aka ba mutane kana iya gama a zuhur da al'asar kurin ka shiga galas kuma an kauto shi kenan in haka tabbatar da idan kauto babu dama yin arwala ka samu sallah a lokaci ya kai jam'i aka ta jam'i taqdim kai a zuhur da al'asar ka gama su kuma kai shiga jaraba da talabar sa'a assalamu alaikum Alaikum salam, wani ina kwanan mu.
la ala alhamdulillah Insha Allah, barka da ilimi.
alhamdulillah Insha Allah, wani tambaya ce garin nan.
to bismillah Wai kamar dan uba na iya cin gadon kalala.
na na gane na eh shi eh, wanda yake magana akan ma'aurata dan ba wata kalma da wani wasa ko yan wata kashe tsakanin mace da miji babu wannan da yake abu haramu tsakanin da abin su kalla jikin juna babu wani da aka haramta ma junan su kallon juna duk jikin mace duk jikin namiji shari'a ba inda ta hana mutum bai kalla ba ta kalla ba babu babu basu bariyar basu da iyaka kuma in kana nihin kalma ne wadda ake cewa ma haramtawa ba kalmomi mu ne ba ana kawo wani magana akan magana aramu cikin idda ma a takaice a ce armi ha- babu armi haɓar tsakanin su gaskiya wannan kalma ne wannan abun mai gaya ma kullum wani magana muna kuna tattauna da ya bace kuɗi ta addini ya kamata in abin shi addini mutum kai addini da ka ka ce kaza haramu ne ba da nasi ba nan kuskure ne ba a wasa ba hira hira haka kun da addini haka mutum faɗi abin da ya gama gurin ce kaza haramu ne sai a tambaye shi waye ce haramu ne ta kace kaza ne aka ce haram halak hakkin Allah ne annabi shi ke isa da wannan bayanin kenan da abin da baka da nasi kace kaza haramu ne ka haramta ko ka ka dubi dalili amma kun da hira kace kaza ne kurin ba haka bane addini ya wuce haka nan kuma kuskure ga musulmi shiga irin wannan hira irin da ya bakin ta ta wasa da addini halatta haramta hakkin Allah ne shiga gonan Allah ce gaskiya bai halatta eh mana kamata su mun siya san da kana na'am na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
An tashi daya.
la la wannan tambaya muke da Allah alal misali wai kamar a musulunci ba ko in ya so kaya daga waje shi su ko su bai yana ana masa haraji ko fa ɗan ƙasa ne kaɗai ke wannan
wannan tambaya guda ce da wannan yan uwa kullum idan muna magana mutum ya magana ta hankali da abin da yake wake ina abin da yake aikace yanzu misali mutum zai tambaya ka ai da aka yi ma'aikata kaza a Nijar mai hukuncin ta to Nijar tana cikin dole islamiyya na gama gwamnatin Nijar da magana addini haka magana wa kaza halakwa haram na gama gwamnatin da halakwa haram yawan ku ka abin da yake yi wa ba kasa ce ba ba a cikin tsari na turawa yake tsarin turanci ne ake ba wani tsari da aka dauko a gina kan musulunci dan bai da gini akan islam kuma ka ka ka ka ba bakan wahala kaza halaka ne kai ta yi wani me za ka ce halaka ne haram ne abin da mun bai cikin doka ta addini haka ka tsawon tambayan ma ba ta da wani fa'ida illa magana yanfo a musulunci ma akwai wanda yanfo yake zawa misali irin akwai gashin musulmi kuma wanda tun lokacin magabata wani abin ya wakana na magana al'umma asali daula islamiyya akwai betulmal da shi ake ɗauka yanon al'umma idan aka wayi gari da cewa wannan kuɗi abin da yake betulmal bai iya wadatar al'umma hidima ta al'umma akan ɗora mata akwai masu ganin hatta ta musamman ta shafiya ne ana ɗora mata da wasu kuɗi za su biya don a ɗauki wani yauni na al'umma ƙarƙashin wannan hatta inda ake da musulunci da ake da ake shata musulunci za ga ana yanfo illa in wa magana yanfan ba matsalar take ba yanfan ba yanfo take matsalar ba matsalar yanda ake mai da yanfan ganima ya zamanto ku- ana rayuwa a ƙarƙashin wasu masu ƙaramin ƙarfi shi za amma asalin yanfo akwai a cikin musulunci akwai da musulunci ya tsara ya tsara yanfo illa kuma ba sai magana ba wanda ka daga waje wannan nan waje an kiran haraji a kiran shi a kaka daga waje ka zuba wannan wata ƙasa ko ba musulmi ba kawo amma yanda ke a cikin ƙasan ma akwai amfani da aka ɗorawa amma a tsarin musulunci daban ne ma kana magana yanzu Nijar ka ka magana maka ce halakka haram ka haramta in ka ce ma bai da ma ma'ana abin in kawai da shi ma da musu da inda abin aka gina kan addini a ce eh nan halaka ne nan haram ne sai a nemi gyara alaka to abin da bai tushe addini balle har mutum ya tambaya wai me halal me ya magana bai kana bai cikin ma tambaya take ta baka wata fa'ida gaskiya magana amma yanda yake a musulunci ma akwai yan fon musulunci tsara shi illa kuma abin da yake da hadari na magana mai da abin ganima kurin a cikin haƙƙin jama'a shine kuma babban lahin assalamu alaikum wa alaikum salam malam na da la la
malam masallaci ne ke da kai kai da wuta
eh
to sai aka yi alkes aka ce a riga ba da kuɗi tun da gidan mutumin da aka je wuta ka masallaci eh
to mutumin in sallar asar ba nan bai ki ba ba masallaci yake ba in za a sallar asar kullum ba buta amma a zawar da magariba da isha'i a nan masallaci yake a buta sallar asar ba nan yake ba kuma sai ya dauke wutar
eh shi ne muke tambaya kai shi kamar da da kake tambaya
eh wani tambayar muke kamar ya halatta wanda yake da in bai zo masallaci ba bai ba da wuta ba
to kana jina ko eh to shi ke na kama radio shanwa maganar ba da wuta a masallaci kamar musace wani ya na yi sadaka ne wannan wuta sadaka ce na ba da haska masallaci wannan wani abu ne a cikin dukiyata na ware wannan nake bin wannan kuɗi to amma idan na ce ban na ba da in ba da ba baka ce kama ce ga lahina na asara wannan kuɗi ba da kona abu amma baka ce ga dan ba bai cikin shari'a ce dole ka sa wuta a masallaci annabi da bar duniya ba amma sa wuta a masallaci sabai haka abubakar haka tsawon ka saba duniya daga baya kai aka kawo na ka tamim dari ne kai ya kawo tamim dari ya kawo magana ide ke sa wuta ma a masallaci kenan ba na abu ne ba wanda ka jigon sallah ya sa wuta jigon sallah balle ya ce ya hana sallah wannan shine ya ga dama ya bada ba san mun kuma dalilin ba kan mai hukunci yanzu ba san me dalilin shi ba tunda ai ya bada magariba isa ya sallo ya bada ke me sai bai bada daya kullum a mutum kyakkyawan zato da wuya yanzu ba zaba da wuta dukkan lokaci gaba daya a sallah daya ya hana ba san dalilin shi ba iyawa wuta in ya bari kaza za a yi wannan ba mai hukunci gaskiya magana kuma ko da hana wai al'asar baka ce mai ga dokar shi ga lahin shi a wajen Allah illa lalin zai samu ne bai samu ba wani ma- wani ya bada shine kurum gaskiya ka a mutum hukunci haka da kurum da da ka kamin hukunci kame ka ce aikata kaza tunda wani na nafila neman lada ne sadaka ce mun bada ba ya ce na lahi mun bada ba ai ba zakka bace ba kenan iya bada samu lada an bi bada ba kuma bai samu lada ba kuma iyawa a mai kyakkyawan zato tun da ya baku a sauran sallolin ka ce ga lahin shi kaza ne ba san ba san me me uzurin shi ba gaskiya assalamu alaikum
malam na san dawo to kamar wata ba kyauta ake ba da ba sai aka yi a masallaci wanda in an kawo kudin wuta yadda ke biya a wata
wutar wa yake shan wutar wuta ce ake sha da gidan da masakotar ta ta wutar ta wace ce daga gidan shi ne aka je aka janyo wuta aka kawo masallaci daga gidan shi ko amma kuma ba eh ba kyauta ne ba da ba kamar an kafa faktur kullum daga masallacin Yawwa.
a faktur da masallaci wanda ake yo ba da na na gane in ma haka ne he ku biya shi daidai sallah hudu ko sallah akwai ada sahi ba shi kenan ba tunda biya kuke tunda yana sahin kuma sallah hudu kuke ya ya ne gurin maza ba shi kenan ba an baiwa an bai bada ba ko kusa kusa kwanta ke kuma kusa kwanta ke kuma an haka ne da ma a ware ko a ce an kwanta ke kuma masallaci ne shi mai kasa shi mai dadi amma irin wannan abin kamata ya ma sam a ce kun ga ta masallaci gaskiya irin wannan rigima ta kwaza ya kamata inda aka kasa ya ce to wani mutum gaskiya a amshi ta daga hannun wani a yi ta masallaci kurin daban duk shi ne maganin rigima in kuwa an gama ta ta gyara masallaci akwai rigima gaskiya kurin a ware ta in amshe zai a amshe a ce yanzu gaskiya wani wutai ka bar mu ta masallaci ce nan kwanta ka masallaci ne shi yasa ta shi rabon kuna kuna yin haka nan tunda ta an kudi a gama aka sa kenan kudi wuta wuta kenan wuta masallaci ce a nan kaga bai haƙi gani hana inda ta masallaci ce bai da haƙi hana Mm. to a takaice dai wannan kamar da kawai da yan haka ne kwanta ke na masallaci ne to nan kuma mai gida bai dama ya hana ya tambaye shi me yasa zai zai hana ya tambaye shi dalili kuma bai haƙin hana gaskiya dai kuɗin na masallaci na gama aka sata assalamu alaikum na assalamu alaikum alaikum salam Allah ta wala an tashi da lafiya alhamdulillah
karatu kuma alhamdulillah
muna da ita tambaya ta to bismillah Allah sallallahu alaihi
muna so mu koyi menene muhimmancin amana cikin addini wasallam eh
menene muhimmancin amana cikin addinin musulunci menene
muhimmancin amana cikin addinin musulunci to na gane shi kenan to assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam an tashi da la la
malam ina da tambaya to bismillah
kamar mutum ne ya auri mace da kuma shi sai suka rabu da wuta su sanadin ta kamar kamar an bashi kamar wannan wannan kamar dukiya haka eh
ko kuma tana cikin idda yana yi wa ya ko ya ko ya koma a nemi gyara tana cikin idda ko ko da yin matar shi ce saki eh kuma tana cikin idda iya emira da kake ta mai komi eh eh to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to a takaice akwai mai maganar dan uba yana gadan kalala in ka ce kalala asali kalma ce da ake faɗinta ta zo a shari'a gadon da mutumin da ya mutu ba shi da asali ba shi da reshe mana ba uwa ba uba kuma babu kaka dai ba sama dai kuma haka babu ɗa babu jika ke sai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne yan uba ne suna ta kalala misali a hausa ce gadon dariya ɗan uba yana iya gadon kalala a wani hali inda yake akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji guda ɗan uba a nan bai gado amma idan ya zamanto mata ne a nan yana da gado ko misali shi yanzu akwai misali uwa ɗaya ɗan uwa ɗaya ma yana gado a lokacin da baka da baka baka da sama baka da ƙasa ɗan uwa ɗaya ma yana da gado inda a nan shi ɗan uba ya ɗan uwa uwa ɗaya bakin shi shi ɗaya ne a bashi ɗaya cikin shidda na abin da ka bari in su nawa ne uwa ɗaya za a ba su ɗaya cikin uku yanciyar kenan amma shi ɗan uba in yi zamanto shi ɗaya ne duke duka zai kwashe komi bai rage ba kenan gaga anan ya uwa ɗaya ma ƙarfi gaga anan wanda a yau mutane sun ɗauki ɗan uba wani abu ne daban wanda shi kuma a ƙarfi a shari'a ma ya ɗan ya ɗan uwa ƙarfi a wuri da yawa ya ɗan uwa ƙarfi ma a shari'a duke duke ya kwashe gaba ɗaya shi ɗaya ne ɗan uba amma ɗan uwa ɗaya bai kwashe dukiya gaba ɗaya sai ba shi ɗaya cikin shidda in shi ɗaya ne in suno ne ma da ba su ɗaya cikin uku haka nan a nan ɗan uba ya ƙari na haka na muna magana kullum mata su yi tsoron Allah su bar kawa matsala ta adawa al'ada da jahiliya ta gama adawa ɗokan ɗan uba maki ne har ma abin ya zama al'ada waɗansu aka maki ya ce ɗan uba ne wannan yan waɗannan kalmomin kullum idan mutum yana musulmi irin wannan kalmomi da suke saba ma shari'a kuma suke kafi tana ya kamata musulmi su guje musu me da ɗan uba dan adawa mai da dan uba maki alhali karhin shi ya kai duka duke kai gadi gaba daya kuma dan uwan dan uwa gare ka wanda kuka fito uba daya jinin ku guda tushe guda wa ma ya zaman da wai shine dan adawa ka kan wannan wallahi wani abu ne wanda daban kurin al'ada ce kuma tushe abin iya ga uwaye balle inda yake da mata daban wani ta shiga daki ta tusa ma danta kakka yarda wannan yan ubanka ne shikenan ta gama adawa ha abada ba su ba san juna wannan wallahi iya ga tushe ga mata wala kun gobe kiyama sai ba Allah amsa duk matar take da abun Allah ta ba Allah gobe kiyama ta ba da mun raba zumunci ne raba zumunci ne Allah ta kace da tambayar da kai dan uba yana gado na kalala in shi ne ma duke zai kwashe gaba daya na wata gadi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa lafiya lafiya alhamdulillah alhamdulillah ya ishi alhamdulillah bisa kan wannan masallacin nan na wajen wuta eh
tafiya a galgalin mutane su tsoron Allah kan harkokin masallaci wani bai shakka ga an sa wuta maimakon a fita a hankali kowa ya wadatu a yi abin cikin zaki sai ka ga wani yazo ya gwada shi ba haka nan ba tun dan ba guda ba ake da ta samu rigimo so tun da mu ta taɓa samun mai irin wannan din wasu gidan ma za ta fito da wuta amma da ba kai ga ba su ake sallah ba duk ba ya da ayi da ayi da ayi sallah da ayi sallah kai wani sai ya buge sai an gama sallah ya zo ya ce wanda wani abu an yi wanda ma akan wani abu shi ko abin matsala a kai bai tafiya Allah dai za a gane muna da tsoron Allah akan aiki na addini to mun taimaka assalamu alaikum Assalamu Allah na'am tashi lafiya la alo na gajiya ya ayyuka alhamdulillah to madalla akram kalla me muhimmancin amana a cikin addinin musulmi an na ina zuwa ba mun ce ta ba tana zuwa
aha akram kalla assalamu alaikum to wannan magana sai mai magana ta amana a musulunci kaɗai fadar Allah subhanahu wa ta'ala na inna la ya'murkum an tu'addu al-amanata ila ahliha kaɗai ya isa hujja Allah iya muku umarni ku mai da amana zuwa ga masu ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin cewa macin amana gobe kiyama bai tsira cewa a hilin kiyama a ƙetar siradi annabi ya labarin da amana da zumunta za su tsaya a gehe biyu na siradi kenan duk maciyar amana bai wucewa siradi lahiya kagwanan kaɗai ya isa kuma allah ya rantsuwa da zatin shi duk wanda ya ci amana allah ba sai ya kama shi hatta kai idan macin amana ya shiga gidan wuta Allah subhanahu wata'ala zai siffanta wannan amana da siffar yadda ya ci ta za a kai ta can ƙasan jahannama ƙasan wuta can ƙasa a ce shiga ka ɗauko amanar da aka baka zai ce Allah ina amana bayan duniya ta ta yi abin ya lalace babu shi a ce shiga gwada mai shiga can ƙasan wuta ka ɗauko zai nihe ta ji ɗauko wannan amana a can ƙasa wuta sai ya ɗauko gadangadan a kafaɗa shi ya zo hutarwa sai ta kuce ta faɗa annabi da haka za a ta mai azaba iya saman iya ƙasa a cikin wuta na yan amana ba karamin abu ne ba abu ne mai girman gaske mutane suka suke sakaki da shi yan amana aka ce amana mutane suka ɗauka sai ta a duk abin za baka amana kai ma aka ci ne karami ne babba ne a an saka a cikin kanti misali kantin wani ya saka dan uwanka ne babanka ne misali ku goma ne ishirin a cikin ɗiyan mutum aka samu haka nan sai a ware guda a sa cikin dukiya na tattalin dukiya to nan kaga wani hika neman da gaugawa shi ya za a yi nashi kaga na amana ka ci ta babanka ta yan uwanka misali kenan abokinka ne dan uwa ne zai saka cikin dukiyar shi da fatar a tattala a bai ci gaba to mutanen da yawa sai nema ai da gaggawa in yana wa hika neman zamba to kaga wannan shine cin amana ce to wannan dole sun zo ya mace amana sai mace ta ma'aikaci ta yanda za a kama shugaban kasa a kama minister a kama waye ma'aikaci da take wani furoje na su zai ce haka kai ma da aka ba kanti kuma haka wani misali zai mutu ubanku ne ya bar dukiya ko wani wane ya mutu ya bar ma dukiya ko wani dai wani abu da baka jagoranta wata dukiya ka ci amana duk ɗaya ne duk amana amana ce gobe kiyamatin sai ya mai ta kuma kai ce ya tsira ya ci banza ne gaskiya su da kenan yin ɗauka kawai ɓangaren gwamnati kaɗai duka amana wanda ya cita gobe kiyama sai ya mai dota sai assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi muna da.
la la alhamdulillah Ya ayyuka.
alhamdulillah Dalla muna tambaya akan a daidai tsawon mutum in ya baka duk sati ya ce ya ka kai mai jika ishirin da uku.
to to an uwa irin wannan kalma masu na magana cewa ko kabu kabu ko da ta sahu bai kamata ba a wannan abin da shari'a take dauka ana dake ana mai sunan ujira kaman kai ne ka dauke shi a matsayin na baka haya da kabu kabu na kai ka dauki haya a sati zaka ban jaka goma ko jaka 20 ka amince wannan ba wani garura a ciki in ka zamana ka kai aikin komai a sati da kaman kai aiki a wani ka samu jaka 100 ma ni ga da muka bayan ka dauki kawo kaya ne akan ujira da kuma sai ba ya ba bai halitta ba ba wani nasin zai ya ce ba halitta yin haka ba da wannan ba wani garar a ciki saboda matsayin abin da ana dauka ujira ga shi dan akwai cikin na ga wanda ta na amratul akam na magana na magana da kai abubuwan sai abubuwan zamani wannan iya cikin ujira ce kai ka amince ina a gaskiya bane ya tsada ba kai daga nan kurin ko ka hasa ba shi kenan ba ya matsa ka 20 ko to ce baka iya ba ko kun ga iya kaje kai aiki tukuru ka biya abin da sama a sama naka ne haka ne ake in ka ga yada da ba a saba huta sai ka cika sai ya baiwa kai ka aje dole kai haka ne wannan iya kirin iya sunan ujira masu ta bai halitta ba ba ta nasi zaman ta zaman bai halitta ai haka nan garba garara ciki abin a hili haya ka dauka tashi kana dauka haya gida akan haka nan kai ma ka sa ga dama kana dauka haya mota a sati ka je kai aikin ka abin da ka samu naka ne sama in baka samu wanda kai ni ko ka dauki haya na kana sati ga zaka bani wannan shine abinda abinda yake da matsala aka tanin baiwa abinda tsarin shari'a ka ce abinda ya samu to abin da ya boyewa ai sai da ba gaskiya kun ba gaskiya da yawa an ka ce abinda ya samu ne ko a gida biyu ku ba aikin baiwa ma sam dan mana babu gaskiya ayo babu babu amana amma yanda yayi shi ya kawo jika a canza kama a sati ka je ka samu jika 100 aikin ka ne ka zama na baka huta ba ka samu kwana biyu ka huta kai ruwanka ne ni a sati ka mun kaza an ka amince na amince ya halatta wallahi Assalamu alaikum. Na'am.
Muna bara addu'a.
To Allah amsa mana. Allah amsa. To sai mai maganar ya saki mace kuma kwana biyu sai ya ga bai dace ba amana ce mai ɗan uwa idan mutum ya saki mace saki ɗaya ko biyu bai kai cikin uku ba to Allah subhanahu wataala shi ya ba haƙƙin ruju'u na komai kenan shine yake da haƙƙi yace na mai ta Allah Allah ba maza wannan haƙƙin wa bulutun haqqu bi baladin fi zalika Allah ce maza su suke da haƙƙin mai komai cikin wannan kwanakin babu wani sabon armi babu wani neman uzurin uwayen ta sai da a ko ba sai da ba haka aka na ba namiji dama yace na mai ta an ko haka akwai cutarwa da zai mata wani da shari'a kuma ga bai kamata amma namiji ke da haƙƙin komai ba tare da neman uzurin wani ba ko zanen ta kwana kun ya ce daga ce na mai da ki shi ke ta koma ƙarƙashin arman shi he kuma in sake sake zai nan kuskure da ake samun uwayo bayan ce da mai su ce a aka ba takarda an ƙare su ce batta komawa ka ba takarda su hana ta kuma gidan kuma su bata armi wannan shine hadari daga ciki duk mai arman zawara san irin wannan alzawar ka karme ta duk zawarar da take da irin wannan an sake ta miji ya ce ya mai da ta uwaye suka ce ba sai daba sai da ka karme ta ka za ka haɗa mata mutane ce tana nan matan shi mata kabata ya sake ta ba kenan dole yan wa a gyara uwaye ba su haƙƙin sai ba sai da ba in dai saki da wasu biyu ne kurin sanarwa ce zai na mai da matata shi kenan an ƙare ba wani tambaya wani ba wani musamman goro ko kudin watiya damar da ke ba su zan kudin watiya shara assalamu alaikum wa alaikum salam na
kamar magana an da akan masallatai a masu daraja eh da kuma ziyar- da kuma ziyarar kunya kamar na wannan shi da kana ana magana masallaci dan kodiya ko ko kamar man dan kodiya ana da ziyarar da sauran
to
eh wani wani ba assalamu alaikum la la alhamdulillah
ina da tambaya na
wai a lokaci guda ana saki ha
lokaci guda ana saki
lokacin
lokaci guda eh ana saki to na gane assalamu alaikum
Malam wai wajen amana wannan nake magana.
eh Kuma yanzu an daga ta amana su haka ko wani ya mutu ma wani baka san ba ma din da Ko kuma yaya ne sai za ka yi wajen hakkin ka.
to shikenan to sai mai magana masallataya masallaci uku ne manzo Allah ya ce la tasjudu illa ila sasati masajid annabi ya kayyade hana ma ya ce kar ku yi bulaguro na musamman duk duniya wani masallacin ba wuri ku ba masallacin masjid haram na makka da na madina da masjid al-aqsa baitul maqdis nan kadai annabi ya ce mutum zai iya ziyara wurin ka yi bulaguro na musamman don kai musu ziyara ma duk wani masallaci sai ku ba za ka kun zama kuma da makana madina ne ke babu inda aka annabi laihi ne ma ka je neman albarka wani masallaci daban kai balago da musamman na ta masallaci kaza da matsayin shi annabi ya hana ba a zuwa ko ko nawa ne ne ma ba dan bodiyo ba ko nawa ne ne su wannan su kuma birnin jahiliya ba su masu zuwa na dan bodiyo ba dan bodiyo ba su masu zuwa zuwa dan bodiyo suna suna zuwa ziyara kabarin ma kabarin su ke kamar ziyara dole ba sai sai shara kabarin su ke kamar da akwai masu ganin mu aqida su su ya kanga je kai baka zo maka mai kaje kabarin dan fodiyo duk wannan eh, jahilci na Allah ya sa su gane ba a yi ba a yi bulaguro wani na masallaci dan girman shi a je a kai mu ziyara sai makka madina baitul maqdis nan kada ya kai akai bulaguro na musamman dan a je ziyara wani masallatai na basu kuma ana iya sai cewa ana iya sakin mace a zama uku ba yi laihi na nabi hana ba yi Eh, ba a sakin uku zama zai baki sai a shara kurin Allah ta laka maratani daban daban ake nasu da yake ta kama mataron kuma ka sake ta in ba gyara ba amma ba a sama da ba a sama ba a sama da daya zama guda a shara a sunna Salamu alaikum.
wa alaikum salam Na ba ku.
la la
Tambaya sun ki ma.
to yi tambayi
Malam mace ce a zuwa da miji da he suka samu saɓani.
eh Shi ta nemi ya yi ta yi ta yi ya yi masa ya kiya.
to ya janye dukkan dokokin shi da yake gidan ya ƙidar wajen abinci malam da hawa cin abinci a gidan kuma yana sa ita ce take tsufa shi ta hana shi ya ci abinci da yanzu dokokin shi ma ita shi ita shi yanzu cin bane yake ya janye dokoki kuma ma ita ba ta ce ya janye ma yake ta tana cikin halaka wannan janye dokokin ne ma to na ta kina jina yar lamarin armi wannan abin ya kirgima a wanda dole za a zamana a takaice dai maganar cewa bai yahi ba dole ta bishi ta ba bayan shi a hankali har ya yahi kuma wani rikicin na dokoki bai zai ajiye bai janye bai janye ba irin wani rikicin ne kai tsakanin ku gane juna ba dole a gaya na kusa a gaya ma waliyi a zo a zamana a nemi gyaran abin da abin mutu giwa tsakanin ke da shi dole a gaya ma haka Allah ya tsara abin sai a gaya ma na kusa dangi a zo a zamana a binciki masalar ku inda gyara a gyara kuma mai gyaruwa kuma a san da abin abin da aka daga baya sai mai magana ta amana ta ci amana san so mutane mu gaskiya magana amana Allah bai yi haƙin wani ka ci haƙin wani ko ya mutu ko iyaye wani gari ba san shi ba abin da zaka gurin ka ta aikin alheri gurin gobe kiyama ka ka tuba tsakanin da Allah don ka lahi ka tuba kama ka tuba tsakanin auren Allah in ka tuba tuba ta gaskiya kuma haƙin mutane sai kai ta aiki mai yawa ka yawa ta ibada da nafiloli sanan gobe kiyama don sai ka biya su kuma shine ai haƙin cin dukiyar jama'a shine haƙin ta ka misali misali yan balle balle misali ma'aikata misali na kasa ko shugaban kasa ko minister ka ci kudin Niger misali gaba daya amma ce Niger in biya ga ce ta tattara zakin Niger ta gwamnatin Niger akwai tun daga Ayoro har zuwa Durku tun daga Tinkim har zuwa bakin Madama har zuwa da iyakar Libya ko duk wannan ko ya haƙi a ciki shine hadarin cin dukiya ta gwamnati ko ka tuba ba zai yi maka kai zuwa ka dukkan ce ka ce wannan kauye ya koya ibn shine matsalar cin kudin kudin ana ga mutane jinsi kaman ganima ce ka ci kudin jama'a ka kai lauya ka yi kasan ka ka hoto an doka ka yi kaso ka ga aboka an doka ka ci kudin jama'a mileka ka ji ka gidaje ka tara dukiya ka ji kaje ka ci banza an sako ka to ko da an sako ka amma lauya aboka ya hudo ka ko an kare ka hoto wallahi wannan dukiya gobe kiyama ya kamilo ta kun batta ya gudu ko ka tuba tsakanin ka da Allah haƙƙin mutane talakawa ne Allah bai yi maka gobe kiyama sai ka biya kana yalwa in kin san kin haƙƙin jama'a ki nemi su muka same su ba kun ki ta aikin alkhairi gobe kiyama yake biya su shine da an zo gobe kiyama biya za a yi Allah taimake mu dan wani lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن